بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الجر الميامين ومن سار على نهجهم واكتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin sake dawowa wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na juma'a jami'u muhammadin amin sallallahu alaihi wasallam masallacin da yake nan unguwar bidawa a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau mun zauna majalisi na biyu muna ɗauke da azumi na uku a wannan yammaci a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da ishirin ga watan februari watan biyu miladiya shekara dubu biyu da shekara ashirin da shida muna karatu a cikin suratul mu'minuna mai albarka mun yi karatu jiya a cikin aya ta farko yau insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta biyu alarama bismillah
bismillahir rahmanir rahim الذين هم في صلاتهم خاشعون
Ubangiji ta'ala yace allazina hum fi salatihim khashi'un wannan aya ci gaba ce da ayar da ta gabata ta farkon sura wadda Allah madaukakin sarki yace qad aflaha almu'minun lallai haƙiƙa mu'minai sun yi rabo sun rabauta sun tsira jiya mun yi bayani akan mai ake nufi da rabo mai ake nufi da alfalah sannan jiya mun yi karatu akan waye mumini da kuma hukunan imani tun da ake magana akan mumini da kuma rabautarsa to Allah ya ci gaba da lissafo dalilan rabautar sabubban da suka sa mumini ya rabauta su ne kamar haka ya siffantu da wasu siffofi da suke kamar haka allazina hum fi salatihim khashi'un mummunai masu rabauta su ne waɗanda a cikin sallarsu suke masu kushu'i a cikin sallarsu suke masu khushu'i wato daga cikin siffofinsu idan sun tsayu ga ubangiji madaukakin sarki lokacin sallah to suna tsayuwa da sauran ayyukan sallah cikin abin da ake cewa khushu'i cikin abin da ake cewa khushu'i wato nutsuwa khushu'i siffa ce wacce ta haɗa nutsuwa da ƙanƙan da kai da ƙaunar wanda ka nutsu dominsa khushu'i kalma ce guda ɗaya a larabci amma ta fiskar ma'ana saƙon da take bayarwa nutsuwa ne da ƙanƙan da kai da kuma ƙaunar wanda aka nutsu dominsa shi ne Allah to sallah tana bukatar mai yinta ya siffantu da waɗannan siffofi guda uku wadda suka tattara ma'anar khushu'i wannan khushu'in kuma a wannan ayar batunsa ake yi ba batun sallar ba batun sallar zai zo a cikin aya ta nan gaba aya ta aya ta tara magana akan sallah zai zo a aya ta tara kiyaye sallah ma siffa ce daga siffofin masu rabo amma yanzu anan an ambaci sallah amma ba makasudin sallar ba makasudin khushu'in saboda ita sallah idan akwai khushu'in a cikinta to za a samu bukatar da ke cikinta idan ta rasa khushu'i to za a rasa bukatar da ke cikinta da haka wannan khushu'i siffa ce kamar yadda malam sa'adi Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama yake bayanin mai ake nufi da khushu'i a cikin littafinsa na tafsiri tafsirul karimin rahman yace wal khushu'u fi salati abinda ake nufi da khushu'i a cikin sallah huwa hudurul qalbi bayna yaday Allah ta'ala shine halarto da zuciya gaba ga Allah madaukakin sarki mustahdiran liqurbihi yana mai halartowa yana mai halartowa ga kusaci zuwa ga Allah maɗaukacin sarki yana ji a ransa cewa yana ganawa da Allah kamar yadda ya zo a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbahu idan ɗayan ku ya miƙe yana sallah to yana ganawa da ubangijinsa ne don haka mai khushu'i ya halarto a zuciyarsa cewa yana ganawa da Allah madaukakin sarki fayaskunu lidhalika qalbuhu sai zuciyarsa ta nutsu saboda haka sai zuciyarsa ta nutsu saboda haka ka tuna ganawarka da wani basarake babba ko ga wani shugaba babba ko ga wani mai kuɗi ko ga wani malami da kake girmamawa kake martabawa yaya kake idan kuna ganawa yaya zamanka yake yaya zuciyarka take yaya maganarka take yaya motsinka yake in dai mun sani a ɗabi'ar ɗan adam idan yana ganawa da wanda yake girmamawa gabansa suna nutsuwa gabansa suna ƙanƙan da kai to mafi girman wanda ake ganawa da shi Allah mafi girman wanda ake ganawa da shi Allah ai kayi rabo da Allah madaukakin sarki ya baka damar ku gana ai in ba a cikin sallar ba babu wani yanayi da aka ce kana ganawa da Allah ya san da kai yana ganinka yana jinka baka kufce masa daidai da kiftawar ido ba wani lamarinka da yake kwace masa miskala zarratin amma ganawa kai da shi babu in ba a sallah ba to inda bai hukunta maka sallah ba to ba kai ba ganawa da shi to idan kana ganin ganawa da gwamna ko da shugaban ƙasa ko da mai martaba kana ganin wata alfarma ce don haka kana marmarin hakan ta yiwu kuma kakan ga hakan wani abu mai wahalar yiwuwa kana ganin akwai protocol to ka sani cewa Allah ya fi su shi Allah madaukakin sarki shi ma ganawa da shi ba abu ne mai sauki ba ba kowane mai sallah ne yake ganawa da Allah ba baka ga da Allah madaukakin sarki ya gayyaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga faduwarsa da ke saman saman bakwai baka ga irin hidimar da aka yi ba ka ji labarin akwai wani annabi ko manzo da aka yi masa irin wannan gata ganawa da Allah madaukakin sarki ba karamin al'amari ba ne don haka ya zama wata mu'jiza ya zama wata khasiyya wani keɓantaccen al'amari da ya danganci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ɗauke shi a yi masa jagora akan sukuwar da babu irinta sai a wajen Allah ta Allah ce ya aiko a ɗauke shi sukuwa ce da ganinta nan ne takunta saboda tsabar sauri yadda ta gano ƙafarta nan take sauka kuma sannan da rakiyar mala'ika jibril sannan samman nan guda bakwai a kulle suke idan sun je sun yi sallama sun kwankwasa sai an tambaya waye in jibrilu ya ce ni ne an san shi ɗan gida ne zai wuce amma sun tsargu cewa ba shi kaɗai ba ne har shin akwai wani tare da kai sai ce musu e akwai akwai muhammadu ɗan abdullahi sallallahu alaihi wasallam sai su ce an ba shi manzanci ne an naɗa shi manzo nan fa ba a shigowa mala'ika jibrilu fa suke wa wannan dokar an aiko shi ne sai ce e an aiko shi to sun san jibril kuma mai gaskiya ne baya ta dalisi sai fa su bude kuma kowace sama aka je sai an yi wannan neman iso sai an bi wannan protocol kafin a je a haura sama ta bakwai sama ta bakwai din ma a yi tafiyar da ta kai tsakanin sama da ƙasa sannan a je wata itaciya ta magarya a nan mala'ika jibrilu ya ce ina ban kwana da kai bana wuce nan ba na wuce nan da haka sai ka dawo daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karasa da ikon Allah ba rakiya duk wani protocol da kake ji labari ake baka baka ga protocol ba duk wata isan mulki da kake ji ko kake gani kaɗan ka gani baka ga komai ba mulki yana sama rashin ganin Allah da rashin saninsa cikar sani wannan ya sa ba mu san mulki ba amma Allah yana kallon mu mala'ikunsa da suke ganin ikonsa kala-kala suna kallon mu kulman biye dihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun da haka ganawa da Allah babban al'amari ne wannan ya zama tarihi da aka rubuta shi a cikin alkur'ani mai girma dima'i zahab ana karanta shi ala afwahir rijal saboda wata daraja ce ta musamman ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gana da Allah to yanzu kai sai Allah madaukakin sarki ya san maka ganawa da shi irin wannan ta cikin sallah amma a ce baka da lokacinsa ko idan ka shiga sallar ba gana wacce a gabanka ba idan ka shiga sallar hidimar gabanka ita ce a gabanka ba gana wacce a gabanka ba lissafinka ne a kwakwalwarka shi yasa ka shiga sallah da ɓacin rai ka gama da ɓacin rai wata sallar ma ta zo ta same ka da ɓacin rai ka shiga da damuwa ka fita da damuwa wata ma ta same ka da damuwa kuncin rai bai rabu da kai ba sallah ba ta maka amfani saboda baka yadda kana ganawa da Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya miƙe yana sallah yana gana da ubangijinsa ne da haka sai kai hatta ka tara zuciyarka in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin ta shi yana ganin ka malam sa'adi yace wa yakunu lidhalika qalbuhu sanin yana ganawa da Allah sai ya sa zuciyarsa ta nutsu wa tatma'innu nafsuhu haka ransa ya nutsu ya samu kwanciyar hankali wa taskunu harakatuhu hakan nan motsinsa ma su ma su nutsu motsinsa ma ya nutsu ai haka ne in kana gana da babban mutum ai motsin ma sai ka shirya kake yin sa kana jin jikinka yayi tsami amma kana kokarin ya za a yi ka gyara ba tare da ka yi wani babban motsi da za a gano ka ba saboda kana cikin ganawa ba ka so wayarka ta yi ƙara ka sa silent ko wani gurin ma in za ka shiga ganawa karɓan wayar ake ce a je wayar ka nan amma masallaci ne kowa da wayar zai shiga wani ana kiransa kamar ana kiran mutum goma ratatatata ratatatata haka ana sallah ina ganawa ana ina ganawa ana don haka idan zuciya ta karɓi nutsuwa hankali ya karɓi nutsuwa malam ya ce sai gabbai ma su karɓi nutsuwa motsin ma sai ya zama na daban wa ya tsillul tifatuhu waiwayensa sai ya karanci waiwayensa sai ya karanci in kana ganawa da wadda kake girmamawa haka ba ka yawan kalle-kalle duk wadda ya je ganawa aka ga yana kallon ilajiman da ke sama ya kalli hoton can ya kalli hoton can gwamna yana magana kana karanta wani abu da yake jikin abu da aka rubuta ko kana kallon hoton shugaban kasa za a ce kai wani karfi ƙara zuwa da shi ba shi da hankali waiwayensa ma zai yi ƙaranci muta'addiban baina yadai rabbih yana mai ladabtuwa gaba ga ubangijinsa mustahziran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salatihi yana mai halarto dukkan abin da yake faɗa da duk abin da yake aikatawa a cikin sallarsa yana halarto shi a zuciyarsa duk abin da yake faɗa da duk abin da yake aikatawa la ilaha illallah nawa za ka samu masu sallah sun karanta fatiha ba san sun karanta ba nawa za ka samu masu sallah sun karanta sura ba san wata sura suka karanta ba sai ya yi ruku ya fara shakkar shi wata sura ma ya karanta ne kuma ya karanta tasbihin ruku Allah kance shi balle tahiya at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi ya shude ta bai san ma yayi ba yana wani lissafi daban amma saboda sabar ya kware zai yi ta tsaf ya gama ta wallahi bai san ya yi ta ba kaga hankalinsa baya kan abin da yake to wanda ya nutsu ya tara hankalinsa yana halarto da dukkan abubuwan da yake faɗa sannan yana halarto da dukkan abubuwan da yake aikatawa idan kun kula sallah in kun karanta siffar sallah za ku ga an dabaibaye sallah da siffa irin wacce take bukatar mai da hankali duk wanda baya halarto da zuciyarsa a cikin sallah to zai dawwama ne a cikin siffa ɗaya alhalin sallah tana da siffofi daban-daban karatun sallah in ka ɗebe fatiha to surori daban-daban ne zikirin ruku'u ba iri ɗaya ba ne idan an ɗago daga ruku'u zikirin tsaiwa ba iri ɗaya ba ne zikirin sujada ba iri ɗaya ba ne zikirin zama tsakanin sujada guda biyu ba iri ɗaya ba ne ita kanta ta iya ba iri ɗaya ba ce kai ita kanta sallama ba kala ɗaya ba ce an bambanta an caccanza an caccanza saboda ka rika nawa'awa saboda hankalinka yana kan abin da kake yi to wanda hankalinsa baya kan abin da yake yi to wanda ya fi zama a harcensa shi zai yi ta nanata zuciyarsa ba ta kai harcensa yana faɗan abin da zuciyarsa ba ta halarto shi to haka nan ayyukan sallah su ma ayyukan sallah tun daga tsayuwa an siffanta irin tsayuwa shi kansa ɗaga hannu an siffanta daidai kafaɗa daidai kunnuwa an siffanta ruku'u an siffanta ya so su baje akan gwiwoyi gadon baya ya shimfiɗa ƙeya ta yi seti da gadon baya kunkumi ya yi kaza ƙafafu su yi kaza ido ya kalli kaza sujada ma haka aka yi mata wannan karatun yanzu wanda hankalinsa wanda baya cikin hayyacinsa ina zai kiyaye maka ya aka yaye ruku ina zai kiyaye maka yaye sujuda har sai da aka je har zaman sallah sai da aka zo da zama kala kala idan zama na lokaci kaza ne ga irinsa idan na lokaci kaza ne ga irinsa idan na lokaci kaza ne ga irinsa in har za ka iya kowane lokaci ka masa irin zamansa wannan ya nuna kana hankaltar sallarka kenan don haka abin da kushu'i yake nufi ka halarto da zuciyar ka halarto abubuwan da kake faɗa da ayyukan da kake aikatawa a cikin sallah a cikin zuciyarka min awwali salatihi ila akhiriha tun daga farkon sallar mai sallah har zuwa ta yana sane da abin da yake yi fayantafi bi zalikal wasawisu wal afkarur radi'a idan haka idan yayi haka to sai ya zama shakkun shedan da kuma tunani marasa kyau za su yi nesa da kai za su koru ba za su dame ka ba waswasin shedan ba zai dame ka ba shakku da munanan tunani ba za su zo maka ba wa hadha ruhu salah wannan kuma shine ruhin sallah shi sa da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallar dare har kafafunsa su kumbura ai ba tsami ne baya ji ba ba ciwo ne baya ji ba gajiya ne baya ji ba shi ma dan adam ne yana jin abin dan adam ke ji amma saboda yadda ya samu nutsuwa da jin wannan ganawar har ya kai shi ga wannan farin cikin ganawar da kewar da ya samu a cikin ganawar ya mantar da shi tsamin da kafarsa take yi ya mantar da shi gajiyar da kafarsa ta yi ya mantar da shi wahalar da yake ji har kafar ta gaji ta yi suntum bai sani ba caɓu to haka ne mai sallah yake tattara zuciyarsa zuwa ganawa wannan shine ruhin sallah wal maqsudu minha kuma bari ka ji shine ma abin da dalilin ma da yasa aka yi sallah kenan ƙwarai domin ka rika sabunta imaninka da Allah me yasa aka sa mana sallah sau biyar a rana kawai saboda kai ta dungure saboda a uzura maka a danga katse maka hidimominka a'a so ake a rika dawo da zuciyarka zuwa ga Allah lokaci bayan lokaci kar ka shagala da yawa aljanna ka zo nema dan haka a rika dawo da zuciyarka zuwa ga Allah to in dai har zaka zo sallar zuciyar bata dawo ba to kai sallar a gare ka ba ta da amfani kisa in kaji ana cewa inna salata kanat ala almu'minina inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar in kaji Allah madaukakin sarki ya ce maka lallai sallah tana han daga alfasha da munkari kaga mai sallah bai daina alfasha ba mai sallah bai daina munkari ba to irin wannan sallar ce wacce ba manufar sallah a cikinta ta ba kawai don kai dungur aka ce kai sallah ba ko kawai don an isa da kai shi kenan aka ce kai sallah ba ba wata manufa duk abin da Allah ya shar'anta akwai manufa mai girma mai muhimmanci a ciki to manufar sallah shine wannan ka samu tattaruwar zuciya ka koma ga Allah kuma duk wanda ya san daɗin sallah to ya san sallah hutu ce wanda ya san daɗinta shi zaka ga ya mayance mata wani ga yawan sallah ga yawan nafilar rana ga yawan nafilar dare ga nacin zuwa masallaci daɗin sallah ya sani saboda tana rage damuwa tana rage bakin ciki tana rage tsoro saboda sau biyar kana ganawa da Allah sau biyar a rana kana ganawa da Allah in ma baka yi nafila ba kwata-kwata to wannan zai rage maka tsoro kuma zai rage maka damuwa to amma fa sai idan sallar taka ta zama wacce cikinta akwai khushu'i ai bai kamata ku yi mamaki ba an tashi ambato siffofi na muminai siffa ta farko aka ce khushu'i tunda ku aka ce khushu'i a cikin siffofin mummunai kuma waɗanda suka rabauta to ka san khushu'in nan babban lamari ne kai kama fahimta cewa khushu'in nan shine sallar shine sallar in babu shi ba sallar don haka malam yace wa huwa allazi yuktabu lil 'abdi wannan ɗin shi ne abin da za a rubuta wa bawa nutsuwar kushu'in shi za a rubuta wa bawa fassalatun lati la khushu'a fiha mala yace sallar da babu khushu'i a cikinta wala hudura qalbin kuma babu hallarar zuciya a cikinta wa in kanat mujzi'atan musaban alaiha ko da wannan sallah ta kasance ta isar da ake nufi da ta isar shine ya sauke nauyi ya zo masallaci an yi sallar la'asar da shi tunda aka fara sallar har aka idar lissafinsa na kasuwa shine a ransa tunda aka fara sallar har aka idar nazarce-nazarce da saƙe-saƙen abin da zai yi in ya fita su ne a ransa aka yi sallama shi ma ya sallama ya gara takalmansa ya tafi to wannan sallar tasa ba za a ce ya dawo ya sake ba amma har ya gama ta fa hankalinsa baya kanta malam ya ce e sallah ta yi ba za a ce ya dawo ya sake ba wannan nauyin da aka ɗora masa ne ya sallar la'asar ya sauke shi to fa inna thawaba ala hasabi ma yaqilu alqalbu minha sai dai kuma ladan gwargwadon abin da zuciya ta hankalta ne a cikin sallah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce mai sallah ba zai guce ba yana sallah har ya fice daga sallah ba shi da wani sakayya sai gwargwadon abin da ya hankalta haka yayi ya idar idan ya tashi sifir saboda bai mai da hankali akan sallar ba har ya gama ta to idan ya tashi ba shi da ladan komai to iya kadai abin da ya tsira da shi shine ba abin sa bashin sallah shikenan yanzu Allah ba zai masa azaba akan bai yi sallah ba amma zai je sallar ya samu bata da nauyi ba komai in an dauka an dora a sige a sikeli kamar auduga ba komai a cikin ta a gane bambanci to da bambanci tsakanin nayi da kuma ta yi amfani idan za ta yi maka amfani a lahira to tun anan duniya za ka ga amfaninta ita sallah in tana da nauyi a sikeli za ta yi maka amfani a lahira to tun anan duniya za ka ga amfaninta bawan Allah amma daga nan duniya ga sallah ba ta maka amfani ba ta hana ka barna ba fasaji fasikanci ƙarya cin amana karya alkawari zalunci ba ta hana ka tsalle-tsalle ba ba ta hana ka faɗa-can ba ba ta nutsar da kai a nan duniya ba akwai yiwuwa ranar alkiyama ba za ta maka amfani ba kawai dai baka cikin tariku sala idan ana har hada an ware guri ana tara waɗanda ba sa sallah ba za a kawo ka wajen ba wayannan ƴan ba sa sallah ne kai kana cikin rankin waɗanda sallatu fanko ce suna sallah amma sallah ba za ta yi musu amfani ba وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله كسام شكاد الإيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون mu'minai su ne waɗanda a cikin sallarsu suke kushu'i yanzu mun ji me kushu'i to abin da ake nema a gare ka kenan Allah ka ba mu ikon kiyayewa sai Allah ya ce
والذين هم عن اللغو معرضون Ubangiji ta'ala ce wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun kuma su ne waɗanda mu'rizuna 'anil lahwi suke kaucewa ko suke bujirewa daga wargi yasashen zance ko yasashen aiki shine allagaw allagaw dukkan wani zance wanda ba zai amfani mai shi ba la'anan gidan duniya wala a gobe kiyama ko dukkan wani aiki wanda ba zai amfani mai shi ba la'anan gidan duniya wala a gobe kiyama wato zantuka da ayyuka waɗanda ba su da amfani su ne suke shagaltar da zuciya su raba zuciya da Allah don fahimci wannan me yasa ka iya tambaya ka ce me yasa da Allah subhanahu wata'ala yace allazina hum fi salatihim khashi'un sai yace wallazina hum 'anil lahwi mu'ridun me yasa da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sifa ta khushu'i a cikin sallah kuma sai ya biyo baya da kore lagau saboda idan akwai lagau a zuciyar mutum ba zai samu khushu'i a cikin sallah ba kamar tsakanin lagau da khushu'i akwai tanaqubi da tadarubi wanda yake samun khushu'i to zuciyarsa ba lagaw wanda yake da lagaw a zuciyarsa ba zai iya khushu'i ba kamar yanzu an kiraye ka ne zuwa ga kiyaye sallah da khushu'i a cikin sallah amma sai aka nuna maka abin da zai iya hana ka khushu'i in baka mai da hankali ba shine waɗannan abubuwan marasa amfani waɗannan abubuwan marasa amfani waɗanda kake rayuwa a cikinsu zantukanka na shiririta ba tsane munkarul ƙaun mummunan zance ko kuma ɓatanci ko kuma ihu da musayya fito ashar zagi la'anta da sauran abubuwan da suke fitowa akan harshe wadda mutanen kirki ba sa furta su idan kana furta su ba za ka iya samun kushuyi a cikin sallah ba in dai bakinka yana nan kartar kamar an buɗe buhu yana zubar da mutaraddiya wa nasihat wa ma akala sabu komai fita yake daga bakinka komai fita yake daga bakinka za ka yi ƙarya za ka yi batsa za ka yi gulma za ka yi annanemanci za ka yi kowane irin batanci da mummunan zance ba abin da ba za ka faɗa ba kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ishi mutum ƙarya tataccen makaryaci duk abin da ji sai ya faɗa wannan riga shi cikin makaryata shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ko wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya jabbace sai shiru ne dole sai kayi magana wa ya ce maka ana bukata cikin komai sai kayi magana wa ya naɗa ka san kira me yasa kake sa kanka magana cikin abin da bai kamata ma kai magana a cikin sa ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga kyan musuluncin mutum ya bar abin da bai dame shi in ka yawaita magana to kowa sai ya rena ka har ‘ya'yanka idan ka yawaita magana to kowa sai ya rena ka bayan yadda maganarka za ta raba zuciyarka da Allah bayan yadda maganarka za ta shagaltar da kai to hakan nan maganarka za ta ɓata fiskarka a idon abokan rayuwarka kai mai yawan surutu ne kai mai yawan taɗi ne kai mai yawan zance ne kai mai yawan kyalkyalkyal ne ha ha ha ha kawai kullum haka kake fiskarka ba za ta yi daraja ba haka kawai za a rika nuna ka kana zuwa za a ce ku shiru ga maganan nan ka gani ana ce ma maganan ne kai baka sani ba kuma kana zuwa za ka fara a duka ma dariya ta zuci ta zuci saboda kafin ka zo an ce ga maganan nan mai ɓace zance taimu wannan yana cikin lagau sannan haka lagau ne ayyuka waɗanda ba za su amfane ka ba amfani irin na duniya irin wadda Allah ya yarda amfani irin na duniya wadda Allah ya halatta maka ka amfana haka ba za su amfane ka ba amfani irin na lahira wadda ake neman aljanna ka bar ayyukanka suna tafiya a banza to wannan shi ma lagawi wasan banza wasan jakuna wasan jahiliya wasan rashin manufa baka tanadi an jima ba baka tanadi gobe ba baka kintsawa kanka amfani ba to wanda yake mai khushu'i wanda yake da nutsuwar zuciya mumini da ya dauki siffar mumini Allah madaukakin sarki ya ce yana bijirewa lagau Allah ta'ala ya ce wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salaman والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما har zuwa yadda Allah subhanahu wataala yace wa idza marru bil lahwi marru kirama siffar bayin Allah ibadur rahman bayin Allah idan suna tafiya a ban kasa yamshuna haunan suna tafiya ne cikin nutsuwa zuciya da kuke ganinta ita ce mallakar gabbai shi sa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru duk jiki ya gyaru idan ta ɓaci duk jiki ya ɓaci ala wahiyal qalb zuciya ce da haka matukar zuciyar annatsa take to sai ta yi tasiri har a tafiyarka har a tafiyarka kaga ta kama harkarka ta kama kafarka ta kama hannunka ta kama ganinka ta kama jinka haka nutsuwar zuciya sai ta mallaki dukkan gabanka kuma sai an gane ka wa idan khatabahum aljahiluna qalu salama idan jahilai yan wargi yan lagau idan suka yi musu wannan jahilcin zagi ne takala ne musu ne fada ne sai su ce salama ba abin da nake nema ba kenan ba abin da nake nema bace shi yasa cikin suratul qasas Allah ta'ala yace wa idza sami'u lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin kaji mutanen kinki wa idza sami'u lahwa a'radu anhu idan suka ji lagau in suka ji yasashen zance in suka ji zance ko na ashar ko na alfasha ko munkari ko batanci da gulma ko annabimanci ko kiɗa ko waƙa a'radu anhu sai su bujire sai su ɗauke kai sai su ɗauke jin sai hankalinsu ya wani waje daban wa sai su ce lana a'maluna walakum a'malukum ayyukan mu namu ne ayyukan ku naku ne kar ku shiga mu cikin naku ku daban mu daban salamun alaikum aminci a gare ku wato muna ban kwana da ku ba mu ba ku la nabta gil jahilin ba ma bidar hulɗa da jahilai mu ba ma hulɗa da jahilai nan ba ana nufin jahili mara ilimi ba ana nufin jahili wanda yake aiki irin na jahiliya shi ake nufi nan ka iya samun mai ilimin a cikin wargi to jahili ne a aiki don haka mu ba ma hulɗa da jahilai waɗanda ba su san ciwon kansu ba waɗanda ba su da manufa ibn ashur malamin tafsiri Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa karkashin wannan aya wallazina hum anil lahwi mu'ridun yake cewa al-i'rabu an jinsi lahwi bujirewa kaucewa daga jinsin lagaw duk abin da za a ce masa lagaw ko na zance ko na aiki min khuluqil jiddi yana daga cikin ɗabi'u na jajircewa jajirtacce ne yake barin wargi aljid mai jiddiya wanda komai nasa yana yi da gaske ne baya wasa baya wargi to in zai faɗi magana zai faɗe ta da gaske in zai aikata aiki zai aikata shi da gaske amma akwai wanda yake wargi yake masa yawa har ya zama in ya faɗi magana sai ka dinga raba ta biyu wai da gaske yake ne ko wasa yake wannan alama ce ta bashi da jiddiya ba kai fi ɗaya bane maganarsa sai an zo ana ta tunanin wasa yake yi ne ko da gaske yake saboda ya saba wargi malam ibnu ashur yace bijirewa wargi yana daga cikin halayen jajirtattun mutane wa man takhallaka bil jiddi fi shu'unihi kamulat nafsuhu duk wanda kuma ya siffantu ya ɗabi'antu da jajircewa a cikin lamuransa to hankalinsa zai kwanta zuciyarsa za ta tattara waje ɗaya duk wanda ya riƙi jajircewa akan al'amuransa to ya yi wa kansa ƙiyamun laili walam yasdur minhu illa al'amalun nafi'a ba abin da zai fito daga wajensa sai ayyuka masu amfani in ya faɗi magana mai amfani ce in ya aikata aiki mai amfani ne to wannan sai jiddiya idan kana so maganarka ta yi daraja ta yi daraja to ka cire wargi cikin lamarinka idan kana so aikinka ya yi daraja ka cire wargi cikin ayyukanka so ya zama maganarka kana yi ne ta gaske kuma ba ka yi sai dalili ya kama to idan kai magana za a karɓe ta da daraja gwargwadon yadda ka daraja kanka shi yasa cikin malama akwai yan baiwa akwai wanda in ya yanki magana ya faɗa sai kawai kaga ana sa ta a status kawai ana yaɗa ta tana shiga zuciyar kowa saboda daga zuciya ta fita kuma ba wargi yake yi ba zuciya take shiga daga zuciya ta fita kuma zuciya take shiga sai ka ga da ka gani sai ka tura wani da ka gani sai ka tura wani kai ma sai ka ɗora don kowa ya kalla ya ji abin da ka ji a ranka saboda magana ce aka yi ta ta gaske mai wannan maganar ba ya yi sai maganar gaskiya to haka idan aiki idan na gaske kake yi to duk abin da ka yi to za a sara maka yau in kai kafinta ne idan ka saba aikatawa da gaske ba wargi a cikin aikinka za ka cika alkawari za ka yi shi da inganci da kwaliti duk wanda ya je ya neme ka kai masa sai ya dawo to da zaran an ce wannan teburin ko wannan kujerar wane ne ya yi to sai ka ji ana yabawa mutum bai gani ba wanda ce wane ne ya mun aiki na ce a ka samu mai aiki wane ne ya ɗinka mu riga ka samu tela wane ne kaza ya mun gyara mashin ko mu ka samu bakanike saboda ba lagabu ba wargi ba wasa a cikin aikinsa wadda ce jiddiya to ba za ka zama mutum mai amfani ba sai kana da jiddiya idan kana da wargi kana da wasa to ba za ka amfanar ba haka za a mai da kai abun wasa a mai da kai kamar biri ana wasa da kai kana ba wa mutane dariya shi kenan iya matsayinka kenan a cikin al'umma ba za ka yi amfani ba malam ibn ashur yace fal jiddu fil umuri min khuluqil islam jajircewa a cikin lamura to yana daga cikin ɗabi'u kyawawa na musulunci الإمام السعدي عبد الرحمن بن ناصر الله ما دوكacin sarki masa rahama shi ma cikin tafsirin sa yake cewa innahum la yumduna awqatahum as-samina illa fi ma fihi fa'ida su mu'minai jajirtattu ne ba sa lalata ba sa bari lokutansu masu daraja su wuce face cikin abin da yake da amfani wa idza kana min wasfihim al-i'rad 'an al-lahwi idan ya zama daga cikin siffarsu akwai kawar da kai daga wargi wa huwa ma la fa'idata fihi kuma abin da ake nufi da wargi shine duk abin da babu amfani a cikin sa fa iraduhum 'an al-muharrami wa ma fihi madarratun min babi aula wa ahra to in dai abin da bashi da amfani ma za su bujire su kauda kai su dauke kansu daga wajen to su ɗauke kansu su bijire su ƙauracewa haramiya wannan shi ya fi komai sauƙi a wajensu zance mara amfani ma bai yi ba balle mai cutarwa aiki mara amfani ma bai yi ba balle mai cutarwa don haka mataki na farko na zama mutumin kirki shine ka fara ƙauracewa wargi shine matakinka na farko baka daina cin faɗa tabarma babu dalili ba baka daina kafa benci hada daba babu dalili ba baka daina zama akan yashi babu dalili ba zama akan hanya babu dalili hirar banza da tawofi a yi ta siyasa a yi ta kwallo a yi ta yan anguwa har a zo ana irga masu wucewa da leda har a zo ana irga masu shige da fice mutum da gidansa ya shiga ya fita ana mitarsa har a zo mutum ya wuce da kafa a zo ana masa dariya ga shi nan ai ya ajiye motar ai dama dama rawar kai ne ana zaune ba abin da ake sai wargi a cikin wargin kuma za a zo ana cutar da bayan Allah shi yasa daga wargi ne ake shiga cikin sabo daga nan sai a dulmiya sai a halaka to farkon matakin zama mutumin kirki ka fita daga wargi kamar da maganganunka su zama na gaskiya kamar da ayyukanka su zama na gaskiya ka zama mutumin gaske sai ka yi amfani kuma ka amfani kanka malam ya ce فإرادهم عن المحرم وما فيه مضرة من باب أولى وأحرى وإذا ملك العبد لسانه وخزنه yace idan bawa ya mallaki harcensa bawa ya iya taskace harcensa illa fil khairi sai idan alheri ne kana malikan li amrihi to ya mallaki al'amarinsa gaba daya eh haka annabi sallama ya ga wani sahabi ala adulluka bi milaki zalika kullihi yanzu duk wannan abin da na gaya maka in gaya maka abin da zai rike maka su fa'idoji da na karanta maka nan in gaya maka abin da shi ne zai rike maka su sai ce ya ma'aikin Allah ina bukata sai ce kuffa alaika haza kiyayi wannan sai zuna harsan kuffa alaika haza kiyayi wannan kiyayi wannan in ba haka ba zai rushe maka sallarka da azuminka da qiyamul lailinka da sadakarka da biyayya wa jatima da kyautatawa mahaifi da duk abin da kake tsammanin kayi na kana neman lada idan baka kiyayi wannan ba zai rushe maka komai ka kiyayi wannan a wani hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal abda la yatakallamu bil kalima ma yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannama 70 kharifa akwai mutumin da zai yi furuci da kalma kalma ce magana ce zai yi ta takaitacciya bai ba ta wani muhimmanci ba amma sanadinta min sakhatillah saboda Allah ya yi fushi da wannan abin da ya faɗa an rubuta shi cikin 'yan wutar jahannama kuma a cikin wutar ma sai ya yi shekara saba'in yana dungurawa bai isa ba saboda wata magana da ya faɗa yanzu ba zancen jiya ya yi sallah ko shekaran jiya ya yi azumi magana ake ta yanzu ya fusatar da Allah da wata magana da ya faɗa wata rana ina tafiya wasu ‘yan mata su biyu ɗaya tana tafiya kan hanya ɗaya kuma tana bakin ƙofar gidansu sai ɗaya ta ce wance yanzu haka haka kika fito sai ta ce ke ina ruwanki sai ta ce amma dai kin ɗebe tabarmarki daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam buɗan bakinta sai ta ce in ta yi mantuwa ma a ɗauko mata kawai sai a kunne na in ta yi mantuwa ma a ɗauko mata ma yulqi laha bala bata mai da hankali akan me tace ba bata kalli girman abin da tace ba saboda ta saba da zancen wargi haka ta saba maganganu babu lissafi ba manufa ba ma'ana ta furta ta faɗa ita tayu tana mai da martani ne a waccar yarinya da take mata magana ba annabin take nufi ba ba ta san kuma me ke dunkule a cikin kalmominta ba to fa shine wanda bai kiyaye ba yadda zai iya samun kansa yahwi biha fi nar jahannama 70 khalifan zai iya hantsulawa a wutar jahannama shekara 70 saboda wata kalma shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuffa alaika hada ka kiyayi wannan sahabin sai yace a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya ma'aikin Allah yanzu mu din maganar da muke yi ma sai an kama mu da ita nan iya magana ita ma lissafawa ake ni annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace da shi sakilatka ummuka sakilatka ummuka ka mai da hankalinka ashe ba ka da rabu fahal ya kubbun nasa ala wujuhihim fahal ya kubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasa'idu alfinatihim yo akwai abin da yake kifa mutane a cikin wuta ta kan fiska kamar abin da harsunansu suka girba musu? Babu, to gashi mun karanta, hantsalawa shekara saba'in saboda harshe. To haka rasula ya faɗa a wani hadisi gashi nan ba abin da yake ba abin da yake kifa mutane a cikin wuta ta fiska kamar harshe. Don haka, duk wanda ya mallaki harcansa daga lagau ya mallaki gabansa daga lagau kana malikan li amrihi to ya mallaki al'amarinsa yayi wa kansa gata fal mu'minuna min sifatihim alhamida mala yace mu'minai daga cikin siffofinsu abin yabo kaffu alsinatihim anil lagwi wal muharramat kame harsunansu daga lagau kame harsunansu daga haramtattun maganganu yana daga cikin siffofin mummunai waɗanda Allah ya ce sun rabauta Allah ka sanya mu cikin su Allah ya ce wallazina hum anil lagwi mu'ridun mummunai su ne waɗanda suke bujire wa lagaw ba sa fadawa cikin wargi sai Allah ya ce
wallazina hum lizakati fa'ilun
Ubangiji ya ce wallazina hum lizakati fa'ilun su ne kuma waɗanda suke aikata zakka wallazina hum sune kuma waɗanda lizzakati fa'ilun suke aikata zakka kun ga anan sai ba a ce lizzakati mu'addun ba domin ita zakka baya ta ake ai amma sai aka ce fa'ilu suna aikata ta saboda ka fahimci cewa ita zakka anan da ake nufi zakka ce da ta game dukkan ma'anar zakka a cikin harshen larabci ba ta taƙaita iya zakka a istilahin shari'a mu musulmai a shar'ance idan ana magana ta masallaci ko ana magana ta littafi ta karatu ko ana magana ta kuɗi a wajen musulmai idan aka ce zakka me za ka ɗauka shine zakar dukiya wanda ake cirewa shekara-shekara in ka kuɗi ce ko dabbobi ko ta kasuwanci ko kuma ake cirewa lokacin girbi idan ta amfanin gona ce wannan shi ake cewa zakka bisa maganar shari'a a yaren shari'a to amma a yaren larabci zakka ta hada da tsarkin zuciya da tsarkin gabbai da kuma tsarkin dukiya tsarkin zuciya tsarkin gabbai tsarkin dukiya duk abin da yake komawa tsarki to ana ce masa zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Allah yake da Annabi sallallahu alaihi wasallama karbi sadaka daga dukiyoyinsu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka tsarkake su ka wanke su ka tsarkake su sanadin wannan sadaka da ka karba nan tazkiya ma'ana tsarkakewa da wankewa daga daudar zuciya da kuma daudar ayyuka na sabo yana daga cikin aikin da sadaka take yi wa bawa tana tsarkake shi daga dattin da ke cikin zuciyarsa da kuma dattin da gabansa suka aikata na ƙazantar sabo sannan kuma ta cire dattin da ke cikin dukiyar ita kanta shi yasa aka ce mata zakka haka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma Allah shine wanda ya aika wani manzo fil ummiyina cikin wasu mutane da ba sa karatu ba sa rubutu yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa na alqur'ani mai tsarki wa yuzakkihim yana tsarkake su kaga nan ai ba magana dukiya ake ba yana tsarkake su daga ƙazanta da suke ciki na sabo da shirka da kafirci da girman kai da yana tsarkake su don haka nan da Allah ta'ala ya ce wallazina hum lizzakati fa'ilun kuma su ne waɗanda suke aikata zakka ma'ana suna tsarkake zukatansu suna tsarkake gabansu tsarkake zuciya da tsarkake gabbai yana yiwuwa ne ta hanyar yi wa kai fada da tuntuni ai kun ga alkur'ani Allah yakan ce afala yatafakkaru afala yatadhakkarun tunani da fadakar da kai a cikin hadisi an sura ce hasibu anfusakum ku yi wa kanku hisabi kabla an tuhasabu kafin a yi muku hisabi kaga ashe mutum yana yi wa kansa fada yana yi wa kansa lissafi to da wannan lissafin ne za ka dinga tsarkake zuciyarka da wannan lissafin ne za ka rinka tsarkake gabanka don haka kana aikata kana aikata tsarkin zuciya ta hanyar yi wa kanka faɗa in ka yi ba daidai ba ka san ka yi ba daidai ba kar ka yadda shaidan ya aure ka ta yadda kana gani ka yi ba daidai ba amma ka ɗauki girman kai ko kanka ba za ka yi wa faɗa ba balle ka karɓi wannan faɗan daga wani wannan fitina ce in ka yi rowa ka san ka yi rowa kuma ka yi wa kanka faɗa in ka yi ɓatanci ka san ka yi ɓatanci kuma ka yi wa kanka faɗa idan ka ɓata ka san ka ɓata kuma kai wa kanka faɗa ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist walau ala anfusikum kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum Allah yace ya ku mummunai ku zama masu tsayuwa saboda Allah masu ba da shaida da adalci ku zama masu tsayuwa da adalci masu ba da shaida saboda Allah sai ce walau ala anfusikum ko da ta biyo ta kanku ashe zaka iya bada shaida akan kanka ashe zaka yi wa kanka fada shi yasa aka ce ka zama tsayayye mai adalci ko da akan kanka ko ta kama ka zargi kanka to ka zargi kanka da wannan ne ake gyara zuciya idan ka je kayi sabon Allah ka san kayi sabon Allah kai wa kanka fada dan gobe kar ka saki wa idza fa'alu fahshatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim idan sun aikata alfasha ko sun zalunci kawunan su sai su tuna Allah kun ga sun yi kansu faɗa kenan fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunuban su su tuba zuwa ga Allah wa man yafiru dhunuba illa Allah babu kuma mai gafarta zunubai in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa ci gaba da aikata wannan abin da suka yi jiya ko shekaran jiya suna sane to wannan yana nuna maka cewa ba kadai zakar dukiya ba tsarkin zuciya da tsarkin gabbai ana bukata daga gare ka ta hanyar yi wa kanka faɗa da gyara wa kanka aiki ba sai an zo ana ja maka kunne ba me yi amfanin hankalinka da Allah maɗaukacin sarki ya yi maka me yi amfanin aka baka mata ka riƙe me yi amfanin aka baka ƴaƴa ka haifa me yi amfanin aka baka ɗalibai kana koyarwa me yi amfanin aka ɗora ka mai kula da shago me yi amfanin aka baka sakatare ko darakta ko aka baka wani ofisa ko aka baka rukon masallaci kana liman ko kana ladan idan baka da hankali za a baka to amma wannan hankalin naka bai ishe ka kaiwa kanka faɗa ba kamar da kanka mutum irin kowa kuma kana rike da jagoranci karkashin ka akwai wani abu wanda aka lika tare da kai saboda ganin kana da hankali ai akuya ta haifa amma da ta haifa kama aka aka sayar dan bata da hankali ne kai waya kama naka waya karbi naka saboda kana da hankali ne to ya kamata ka bambanta da dabba kai wa kanka faɗa Allah ka samu cika da imani abin da muka yi daidai Allah ta ka kara mu cikin ladarsa abin da muka kuskure Allah ta ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma hdina fi man hadayt wa atina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نصفك اللهم ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأين بالحق أئمتنا وخذ بناصيته بالبر والتقوى وإن على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله